الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 28 ga wata na 12 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa bakwai ga watan takwas miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na goma sha biyar a cikin littafin addarul akhira ko kuma ka mashi suna akan cewa tulul amal wa kaifiyatul ilaj takaitattun bayani da malami nida ahmad ya hada waje guda wanda suke daukan ma'ana na dogon buri a cikin rayuwa sannan kuma da irin yadda ɗan adam zai magance wannan dogon burin a yau za mu tashi safha ta fash ta 31 za mu tashi daidai inda mali yake cewa bayan maganar umar ibn khattab allah kare da a gare shi da yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية magana ta gaba malici falmufarridul muqassiru dukkan mutumin da yake da almufarrid wanda ya sakaki al-ifrat mutumin da ya zamanto ya yi sakaki har ya wuce gona da iri cikin abin da ake nema yi ko kuma ya zamanto a cikin abin da aka ce ya aikata sai aka samu wuce abu yake kira shi da suna riga malam masallaci da bahaushe ke cewa al-mufarridul muqassir wanda ya takaita da kuma wanda ya takaita wanda an ce yayi kaza ya aikata aikin amma bai kai inda aka bukata ya tsaya ba sai tsaya to waɗannan guda biyu gaba ɗaya da wanda ya azabbiya da wanda bai kai inda ake so a kai ba mali ce ya kifu ma'a nafsihi waƙafata sidiƙin ka tsaya kai da kanka tsayuwa ta gaskiya da kanka da kanka ka haɗiwa kanka da kanka gaskiya wa ya ƙulu laha sai ka faɗa wa kanka wannan abiya ɗin da malin zai kawo wanda wannan kuma asalin magana ce ta abul atahiya abul atahiya shi ya faɗi waɗannan kalmomi ya ce ya nafsu kad azifar rahilu ya ke wannan ran azifar rahilu haƙiƙa tahiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gabato sannan kuma wa azallakil khatabul jalil a daidai lokacin da ke wannan ran kenan kowa ya faɗi ma ran shi kanshi da kanshi cewa azallakil khatabul jalil sannan kuma ya lullube ki ya miki inuwa alhatab ya'ani al'amru shadid al'amari mai tsanani ya zo ya lullube ki me abin da ya lullube da adam shine kasancewar da kana rayu don haka fata ahabi ya nafsi ki shirya ki kimtsa ya ke raita la yal'abu bikil amalu tsawil kar ya yi wasa da ke dogon guri gurin da yake da tsawo kenan karka yarda gurace-gurace su maka tsawo a cikin rayuwa karka hiranta wa zuciyarka cewa dole sai an kai kaza dole sai an kai waje kaza dole so kake kaza makaza falatan zili na bi manzilin ki sani cewa ya ke zuciyata za ki sabka a wani masabki yansal khalila fihi alkhalil wanda wannan masabcin wai badadai zai mance da wanda yake so imana duk wata hulla duk wata abakantaka duk wata soyayya za ta zama to wannan wannan soyayyar nan an mance ta wannan kaunar juna an mance shi wani matsayi ne shine aran da dan adam mala'ikun mutuwa suka duro amsar ran shi a lokacin da aka ɗauki ɗanin aka sa cikin ƙabarin shi to wannan yana mance duk wani wanda kake so za ka manta da shi shi ne wani sha'ir yake cewa bambatul ƙabri ita fa gumtsa ko kuma a kamu da ƙabari yake wa ɗan adam yunsi lailatul urf shi ne abin da yake mantar da ɗan adam daren kasancewarka ango kaga dare ne mai mahimmanci ko to ba abin da zai mantar da kai wannan daren sai azabar kabari sai shiga cikin kabari zai mantar da kai komi daga kai hankali wala wala tarkabanna alayki fihi min athara thaqi thiqalu thaqil aw thiqalu thaqil sannan kuma ki sani cewa la yarkabanna alayki za a dora a saman ki ke wannan ran a lokacin da aka zo aka binne ka me za a dora a saman ka itace tabarma sai a kawo ƙasa sai a yi sai a zuba shi ne ce layar kaban na alaiki zai hau samanki fihi a cikin wannan kabarin minasara na daga rairai ƙasa ya ce fiƙalun saƙilu yauni mai yaunana zuwa kenan zaki yaunana kai ne wanda za a zo a binne ka a cikin wannan kabarin kuma a tila ƙasa a samanka wanda suke ɗiyanka ne masoyanka makusantanka su ne za su zo su tila wannan ƙasa a samanka kowa ya rika ma kanshi irin wannan hirai ga matsayinka ga matsayina ga matsayinki kuma ga inda za mu tafi malai ce wai haki ya nafsu kai tonki ya ke rai tanshagili na bi imarati duniyaki kina shagaltuwa akan raya duniyarki ma'a kasarati khatayaki tare da ga irin dandazon laihin da dan adam yake yi ka annaka ghaira ka annaki ghaira muhtahila anha ke kin ce ba za ki bar wannan duniyar ba yadda ɗan adam yake shagaltuwa da duniya kai ka ce ba zai bar duniyar ba to waɗannan duka hirarraki ne wanda kowa shi ne zai rika ma kanshi da kanshi ba wani zai maka ba mali ci gaba da cewa kama kanka faɗa da cewa a matan zuri na ila ahlil kuburi wai ke raita bikya dubi zuwa ga waɗanda suke cikin kabarurruka kaifa jama'u kathira yanzu ka duba zaka je makwantai zaka ga iya ganin ka ga sanan mutane da akwance da wanda suke daidai kai da wanda basu kai kafa da wanda suka hika da wanda kowane kala abu wanda ku kuka je aka dauro auren mahaifiyar shi ma aka aihe shi la'alla zaka je kafa zaka je makwantai ka same shi a kwance abakkanka nawa wanda kuka tasa tare nawa yau babu su to duka waɗannan izina ce wa'azi ne a matan zurira ila ahlul quburi yake zuciyata ba za ki dubi ba zuwa ga waɗanda suke cikin kabarinsu kaifa jama'u kathiran yanda suka tara dukiya sun tara da yawa amma ko ba su tara kwanakin da za su ci wannan abun ba ka tara akan tarawan maso kake ka ƙara tarawa amma kuma Allah baka tara iya kwanakin da zaka ci waɗannan abubuwa ba kaifa jama'u kathiran fa'asbaha jam'uhum bura sai tara wanda suka yi sai yawayi gari ya zamanto hallaka a gare su saboda suna can suna amsa tambayoyin tara wanda suka yi duk abin da ka tara ka bari za ka amsa amsar shi za a tambaye ka kuma dole za ka ba da amsa a kan shi ya kai kaza ya shigo ya kai kaza ya fita ya kai ka tara kaza kadara kaza ya kai ta zama taka abu kaza ya kai zama naka ka duba abin tausayi ga ɗan adam inda yake haba-haba wajen tara dukiya ta haramu ya tara akan zalimci zalimtar al'umma ce zai saboda dai kawai ya tara ya rika ji a cikin ran shi cewa in ya duba kwantikin shi kan kwantikin shi ya kai kaza kadarorin shi sun kai kaza yana cikin wannan yanayin kahin ya kare aikin da zai kare ko ya kare tara wanda zai tara ya koma gehe a tsammanin shi shi ya meke kafa a lokacin tukun ya ci wannan abun kahin a kai wannan lokacin mutuwa sai ta zo ta tsaye da shi yanzu ta tsaye da shi me mai saura amsa abin da ya tara a nan gidan duniya kaga tara wannan asbaha jam'uhum bura tarawan ya zama to hallaka a gare shi wa banaw mashida sun gina gidaje waɗanda suke kayatattu masu tsawo sorayen benaye fasara bunyanuhum qubura sai wannan gidajen nan suka zama to a matsayin kabarinsu wa ammalu ba'ida da suka rika gurace-gurace a nesa cewa ai da saura kaza da saura kaza fasara amaluhum zura wannan gurace-guracen da suka yi sai zamanto musu a matsayin yaudara ce dana ba ba haƙiƙanin abin da ya kamata su yi tunani akan shi ba kenan to wannan faɗa ne kowa ya riƙa makan shi wai haki ya nafsu kai conki ya ke raita a malaki bihim ibra wai wannan bai ishe ki ba abun lura game da ki duba waɗanda suka tara duniyar suka tara mulkin suka tara wane ne amma a yau ina suke ba sa nan ina abin da suka tara baya nan suna can kuma suna amsa jawabi da ƙididdiga akan abin da suka bari a baya to me yasa ke raita ba za ki wa'astu ba wannan ba zai zama to miki a matsayin wa'azi ba amma laki ilaihim nazara wai ke bikki da abun dubawa bai kai ba ki kalla ki gane cewa lalle ya kamata ki gyara zamanki ya kamata waɗannan abubuwan da muke saurar kowa ya rika ma kanshi fada ka gyara zamanka duniyar nan ba wani abin da ba a yi ba ba wani abu sabo duk abin da kuma kake takama da shi atazunnina annahum du'u ila al-akhirah wa anti min al-mukhalladin wai shin kina tsammani ke raita su waɗancan an kira su zuwa ga lahira amma kai ba a kira ka ba ko kuma ke zuciyata ba a kira yake ba kina tsammanin cewa kina daga cikin almuhallidin wanda za a dawwamar da su a na gidan duniya Allah yanda su suka tahi haka kai ma tahiya za ka yi yanda su suka inda suka bin nan kai ma wannan wurin nan ne za ka bi yanda kake ga ana ba da labarin kaza ana labarin labarin kaza to haka kai ma labarin ka za a bada wata rana mutum nawa muka rayu da su a yau sai da mu bada labarinsu wanda kai ne ma ka rayu da su ba ma labarin da aka baka ba wanda kake saurara a wanda kai ne ka rayu da su wanda ya zo duniya a yau bai taɓa sanin waɗannan mutanen sun wuce ba kuma an yi su kamar ba a yi su ba sun tafi sun ƙare shi kenan me ya musu saura raskwana lissahin abin da suka aikata a nan gidan duniya wai hakiya nafsu kai tonki ya kiraita haihata haihata yayi nisa yayi nisa sa'a ma ta tawahhamin yayi muni abinda kike tsammahani kike zato at-tawahhum shine zato da tsammahani tsammahanin da adam yake shine sai ya kai lokaci kaza zai mutu tsammahanin da yake abinda ya ritsa da wane shi ba zai ritsa da shi ba yana ga rishin dubaran shi ne yana ga rashin azancin shi ne yana ga kaza ne amma ni ina da hankali na yi karatu kala kaza na mallaki dukiya kala kaza na kai matsayi waje kaza da haka ni irin abin da ya riskiwa ne ba zai riske ni ba kalla wallahi babu wani abun mamaki a duniya babu shi babu wani mustahil a cikin rayuwar nan duk yanda adam ya kai ƙololuwa to ubangiji subhanahu wataala ko ba wani abu ne Allah ya sarfe shi duk abin da yake takama duk abin da ya mallaka duk irin da yake jira da kasaita yana da mulki dan gidan su wani ne shi mutane nawa da suke da daraja da kaza a duniyance amma yau sun zama to ba kowa ba waɗannan duka wa'azi ne Allah yake mana a gaban idan in ma aka maka wa'azin Qur'anin bai ishe ka ba to ga leson nan izina a gaban idan ka wanda ya kamata a ce ka ankara Allah ankarar da mu ma anti illa fi hadmi umra umraki ke horaita biki kasance ba face a cikin rushe kwanakin da aka baki da shekarun da aka baki duk lokacin da ka kara a cikin rayuwarka to ka ɗauki wani kaso ne ka zafta wannan abin da ka ɗauka kuma har abada ba zai sake dawowa ba yanzu muna zamani a nan idan muka kare wannan zaman ko kuma duk minti ɗaya da zai kusa a cikin wannan zaman to wani kaso ne a cikin rayuwarmu wanda ya huta kuma har abada ba zai kara dawowa ba منذ أن سقطت أن سقط الله yake cewa منذ أن سقطت من بطن أمتي tun lokacin da kika faɗo ke raita daga cikin cikin mahaifiyarki to kowane lokaci a cikin kwanakinka ne kake ɗoka sha kake tahiya kake kuma tabbas za ka kai zuwa ga inda nan ne ajalinka yawai haki ya nafsu mali ce kai tonki ya ke raita to'uridina anil akhira kina kawar da kanki akan abin da ya shahi lahira kina nuna ba kina ganin ba komai bane ba wahiya muqbilatun alayki alhali lahira ita kuma ke kina kauda kai ita kuma tana fuskanto ki kuma baki isa ki dakatar da ita ba baka isa ka dakatar da ita ba tana tunkarin ka tabbas zawwa za ta yi ba abin da zai hana ta zawwa wa taqbalina ala dunya kina fuskantar duniya ke raita wa hiya fariqatun mu'ridatun anki alhali duniyan nan fariqatun tana rabuwa da ke mu'ridatun anki ita duniya tana kawar da kai da ke amma kuma ke kina ƙarin rungumanta ita lahira tana gusan tana zuwa zuwa gare ki ke kuma kina kawar da kanki game da lahira kina mai da hankalinki zuwa ga duniya ita kuma duniya tana baki baya lahira kuma tana fuskantar ki amma kai kuma sai ka baddala abin sai ka sauya maimakin ka fuskanci lahira sai ka bata baya maimakin ka ba duniya baya sai ka bata gaba ga dangana shine abin da malai yake cewa anan kina fuskantar abin da ya shafi lahira duniya ita kuma duniyan nan fariqatun mu'ridatun anki tana rabuwa da ke tana kawar da kanta a kanki fakan min mustaqbil yawman nawa daga cikin mutumin da zai fuskanci wuni la yastakmilu amma ba za ka iya cika wannan wunin ba wani lokaci mutum zai mutu bai da lahiya har sai yayi sauki ana ta hira da shi ashe shi tahiya ne zai ana ce alhamdulillah cikin shi yayi sauki ya ci abinci datsuma an yi hira da shi wane ne ma da yayi sun gaisa ashe lokacin ne ya kai lokacin ya ƙare to haka za ka ga mutum ya an wayi gari da shi amma kuma wunin ba lalle bane ƙare da kai la yastakmilu wa kam min mu'mili gadan nawa daga cikin mutumin da zai sa rai yayi tsari yayi program tsaf akan cewa gobe da shi za a yi amma wannan goben kuma la yablughu shi ba zai riski goben nan ba sai dai wani ya riske ta ba shi ba irin waɗannan suna nan suna maimaituwa a cikin rayuwarmu siyama barantana irin wannan lokaci da muke ciki a yanzu da manzala yake ba da labarin cewa iya daga cikin alamun tashin kiyama almautul fujai mutuwa ta zama ba komi ba nan da na sai a ce mutum ya mutu kuma ɗan shurun da za a yi kawo bai wuce ba aka je aka binne shi aka dawo shi kenan kuma shi da abin da ya aikata su karata su ko mutane da suka dawo duniyar za a ci gaba da fuskanta da ba ta yi muhimmanci babu abin da za a fasa malici wai haki ya nafsu kai tonki ya ke raita ma a'zam ma a'zama jahlaki me ya kai girman jahilcinki amma ta'rifina anna baina yadayki aljanna aw an-nar shin baki sani ba anan gaba a cikin rayuwanki ke raita akwai gidaje guda biyu akwai gidan aljanna akwai gidan wuta wa anti sa'iratun ila ihdahuma kuma ke mai zuwa ce zuwa ga ɗaya daga cikin guda biyu nan tabbas babu gida na uku gida ne guda biyu la salisa lahuma ba su da imma ilil jannati wa imma ilan nar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fama laki tafrahin me yasa me ki ke raita kike horin ciki wa tamrahin kike annashuwa wa bil lahwi tanshagilin game da abin da ya shafi wargi da wasa da hayaniya na duniya kika shagaltu wa anti matlubatun li hadha al-amr al-jasim ke kuma ana ta neman ki akan wannan al'amarin mai girma imma ila al-jannati wa imma ila an-nar asakil yawm aw gadan la'alla zai iya zamantowa yau la'alla zai iya zamantowa gobe bil maut tuqtatafin da mutuwa ne ake daukar rai ake daukar mutane ake musu dauki dan yau an dauki wani gobe an dauki wani jibi an dauki wacce gata an dauki suwa ne haka rayuwa take tafiya malice ka ci gaba da ma kanka wa'azin cewa wai haƙi ya nafsu kai tonki ya ke raita amma ta raina amma ta raina almauta ba'idan amma ta raina almauta ba'idan ke a afwan araki ina ganin ki ta raina almauta ba'idan kina ga mutuwa kamar a nesa take wannan shine burin da yawa daga cikin ramuka kawai gani ake mutuwar a ba yanzu ba ni da na fara noma yanzu an yi tono an yi wane ne hatsi ya ka daidai kaza ya za a yi mutu a yanzu yana ga a shi da shi za a yi kala kuma aka yi kalan da shi za a ci abubuwa wani yana ga cewa ya yi siyasa an samu mulki yanzu ne zai more wani yana ga cewa ya yi hidima ta kasuwa ya kai matsayi kaza yanzu ne zai more araka ina araki tarainal mauta ba'idan kina ga mutuwa tana nesa keraita wallahu yarahu wallahu yarahu qariban Allah kuma yana ga abu a kusa la'alla yanzu ne la'alla an jima ne famalaki la tasta'idina lil maut me ya same ki la tasta'idin ba kya kimtsawa game da abin da shahi mutuwa wa huwa aqrabu ilayki min kulli qarib mutuwan nan ta fi kusa gare ki sama da dukkan wani abin da ke kusa duk wani abin da aka ce a kusa yake suna ci sama da mutuwa maliki cewa a mata ta dabbarin shin ba za ki lura ba ki ankara cewa ga halin da kike ciki mutuwan nan wala mahalata ba makawa tabbas yana yana nan zaruwa sannan ko ba san ba yaushe ne alwasiyatu rabi'a wasiya ta hudu badir bil a'mali salihati qabla an ya'tiyaka al ajal ka gaggauta ayyuka managarta tun kahin ajalin ka yazo i'lam ka sani cewa anna qisar al amali cewa takaita buri ma'a hubbi duniya tare da son duniya abubuwa guda nawa kenan guda biyu takaita guri son duniya waɗannan abubuwan guda biyu yace muta'azzirun muta'azzirun abu ne wanda yake da wahala ba su haduwa a cikin zuciyar mutum guda a ce bakka da gurace-gurace kuma ga bala'in son duniya kuma a ce duka a cikin ranka kai kadai to wannan wani abu ne wanda yake muta'azzirun yace wantizarul maut sannan jiran mutuwa ma'an kibabi ma'alin kibabi alaiha a ce kai wani ya rayuwa ka ce ai muna muna dan muna kimtsawa mutuwa muna jiran ta amma kuma ma'alin kibabi alaiha tare da ga yanda ka ba duniya gaba gadan-gadan male ce ghaira ghaira mutayassar wani abu ne wanda yake ba mai sauki bane ba a ce ga duniya a ranka kuma ga mutuwa a ranka falqalbu idan tala bi ahadihima zuciya idan ta cika da ɗaya daga cikin biyu na an ta cika da gajarta guri a cikin rayuwa to ba za a same ta da son duniya ba ya ka samu kuma rai da son duniya to ba za a same ta ba a wajen takaita guri kawai gurace-gurace su aka sa gaba idan tala'a bi ahadihima fa innahu la yasa'ul ukhra idan zuciyarka ta cika da ɗaya daga cikin biyun nan to la yasa'ul ukhra bayya ba ɗayan daman shigowa in zuciyarka ta cika da duniya batta ba takaita guri waje idan kuma takaita guri ya zamanto ya cika a cikin zuciyarka to bayya ba ma son duniya waje malice ka duniya wal akhira kaman duniya da lahira ba su haduwa a cikin zuciyar mutum guda daya wal mashriq wal maghrib kaman da mahudar rana daban mahwadanta daban bayan za a ce ga sana a waje guda yace bi qadari ma taqtaribu min ahadihima tabta'idu min al ukhra daidai gurgurda yanda zaka kusanci ɗayan su yanda zaka yi nisa da ɗayan su in ka kusanci duniya to ka nisanci dogon ka nisanci takaita guri in kuma ya zamanto ka nisanci na kira shi da suna idan ka nisanci son duniya in ka nisanci son duniya kenan za a same ka tare da takaita guri amma ka same ka tare da baiwa guri matsayi a cikin zuciyarka kana ta fantamawa to za a same ka game da abin da ya shahi lahira kuma fanko ne kai ɗaya bai barin ɗaya ko bisa haɗuwa waje guda ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine asalin abin da za ka yi neman abin da za ka ci kar ya mantar da kai asalin rayuwa asalin zauwanka duniya kuma kana neman duniya ne gwargwadon yadda za ka samu rihin asirin da ko kuma za ka aikata da duniyar da ka samu ma ayyukan da za su tabbatar maka da samun Allah samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malaki cewa ana faƙisarul amali kaga taƙaita guri ya ji'alul insana yusari bi husnil amali yana sa ɗan adam ya gaggauta ayyuka managarta wa bi haza yaqtaribu min al-akhira wannan aikin managarci kuma da zai yi wannan shi zai kusantar da shi zuwa ga lahira wa yabta'idu 'ani dunya ya nisantar da shi daga duniya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yahussu manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa 'ala al-mubadarati game da mutun ya gaggauta lil amali salih aikata aiki managarci qabla an yuftana al-insanu kahin dan adam a fitine shi aw yushghal ko kuma a shagaltar da shi da wasu harakoki na rayuwa aw ya mutu ko kuma ya kai matsayin da zai zama tuma ya mutu ka aikata aiki managarta tun kahin waɗannan abubuwan su duro a gare ka malik ta faqad akhraja al-imam muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa badiru bil a'mal ku gaggauta aikata ayyuka managarta min yasa mazalla ce fitanan akwai fitintinu da za su rika zauwa ka ida illailil muslim kaman wani yanki na dare da yake cike da duhu fitinan kaza fitinan dukiya fitinan mata fitinan shubuha fitinan wane ne ga fitintunu na masu tarin yawa fitintunun sa mutane a suki Allah ana ji ana gani a sanya musu duniya ta zamanto ita ce abin da suke hari a cikin dukkan al'amuransu da za su kai su kawo a kai to waɗannan duka fitina ne a yau ana ga cewa idan ba duniya ka mallaka ba to babu zancen ka rayu dukkan wani abin da yake da alaƙa da rayuwa an rataya shi da duniya babu mutunci babu sanin ya kamata babu addini babu komi kawai duk abin da ake na rayuwa kawai mi zan samu mi na samu yaya za a in samu wani shi ne tunani wannan fitina ce duk mutumin da ya nutso a cikin waɗannan abubuwa to wallahi ba zai samu damar bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba to mazala ce ka gaggauta aiki managarta kahin waɗannan fitintunu ga sanar da suna ta faruwa ya ce yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira mutum ne zai ga gashi nan zaka gani ya wayi gari a matsayin mai imani amma wa yumsi kafiran zuwa marice ya zama kafiri saboda tsabage fitina sannan kuma wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira aw yumsi mu'minan ko kuma ya zama to marece gashi nan da imanin shi amma wa yusbihu kafira zuwa gobe da sahi ya zama kahuri manzon Allah ya ce yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya zai sayar da addini shi kaga addini shine shine jarinka to wannan addinin nashi zai iya sayar da addini shi bi 'aradin min ad-dunya da wani dan abin da bai taka kara ya karya ba na rayuwar duniya yana shirye duk matsayin da aka ce ya hau zai iya hawa zai iya yin ƙarya ya yi yaudara ya yi kisa ya yi sata ya yi ha'inci ya yi wane ne komi yana iya yi inda zai samu duniya za ka musulmi ne ya yi kisa musulmi ne sace-sace musulmi ne ƙage sharri cin mutuncin mutane saboda wani ɗan abin da yake tunani zai samu na rayuwar duniya to waɗannan abubuwa ne wanda ga sanar duk mutumin da yake rayuwa a yau iya da irin nashi musallai masu yawa wanda suke nuni akan cewa lalle an yarda a yau za a iya bayar da addinin saboda wani ɗan abin da bai taka kara kare ba na rayuwar duniya idan mutum malami ne a biyo mashi ta wata hanya ana so a kare wani abu sai a ce mashi ai abu kaza ake so ka kare sai ya fito da wannan rigar ta musulunci ya rika kokarin kare abin da ya san ya ci karo da alkur'ani ya ci karo da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka kai aka kawo so ake ba shi kariya saboda an san mutane suke rayuwa musulmai ne to ya za a ba abin kariya a musulunce sai a samu wasu wanda ya san cewa abin da ba haka na bane amma yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila zai bayar da ayoyin Allah a bashi wani ɗan tukuicin da bai taka karya karya ba kuma wannan abin ya sanya shi baram-baram da Allah kaga ana tallan abubuwan da an san ma'alum min addini bi darura ala annaha haram abu ne sananne a addinance ce abu kaza haram ne amma sai wani hoto ya rika faman cewa ya kare shi kuma an san ta'amul din da yake an san mu'amalar da yake da an san ya aka yi wanda kuma Allah shi da kanshi ma ya rika furta yana faɗi Allah kiyaye wa akhraj ibn majah wal bayhaqi min hadith jabir radiyallahu anhuma qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa jabir yace manzala ya mana khutba fa qala sai manzala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu qabla an tamutu ku tuba zuwa ga Allah kafin ku mutu duka hargoguwar da ake da baragadar da ake duka rayuwar ce yau aka ce ka mutu shi kenan magana riga ya ƙari to ka tuba ka tuba kahin wannan mutuwa ta zo maka wa badiru bil a'mali salihati ku gaggauta aikata ayyuka managarta qabla an tushghalu kahin ku shagaltu wani abu ya zo ya bige muku hankali wasilul ladhi bainakum wa bain rabbikum ku sadar da alaka da take tsakaninku da ku da ubangijinku bi kasarati zikrikum ta hanyar yawan ambatan Allah mai girma da buwaya kuma ku rika tuna cewa lalle ku innahu masu mutuwa ne wa kasaratu sadaqa ku yawaita sadaka fi sirri wal alaniya a bayyane da kuma a sirrance daga kai sai Allah sai wanda ka ba mu ko kuma a yi wani a bayyane saboda ya zamanto a matsayin zaburar da mutane ne waɗanda suke da akan can su masu tashi su kama manzala ke cewa torzaku za a arzuta ku wa tunsaru za a baku kariya sannan kuma wa tujbaru asalin aljabaru shine idan mutum ya karye a ɗora shi kenan za a ɗora ku akan hanya wadda take managarciya da ayyuka na alheri to wannan hadisi ma'anonin abin da ya kumsa ma'anonin suke lahiyayyu amma sanadin shi iya da rauni kamar da mala albani ambata mala ce wa akhrajat tirmizi wal hakim bi sanadin fihi maqal al imam tirmizi da shi da imam hakim sun zo da wani hadisi wanda shi ma a cikin sanadin shi akwai magana min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal mazalla ke cewa badiru bil a'mali sab'an ku gaggauta ayyuka managarta tun kahin abubuwa guda bakwai su haru mazala ke cewa hal tantaziruna illa faqaran mansiya shin me kuke jira a cikin halin kuna da wadata me kuke jira in banda talaucin da zai mantar da ku Allah ya zamanto talauci yayi talaucin da dan adam har zaka jina wadin maganganu akan Allah saboda jahili ne shi aw ghinan mutghiya ka bauta wa Allah ka kyautata alaka tsakaninka da Allah ta hanyar aikata ayyuka managarta me kake jira ko kana jiran wadata ne mutghiyan wanda zai saka dagawa da girman kai da jijji da kai da nuna ni na isa kowa ba komai bane ba wannan kuma abu ne sananne daga lokacin da dan adam ya fara samun kuɗi ba kowa ke kai labari ba illa man rahimar rabbuka wa qalilun ma la'alla talaucin da kake ciki shine alheri a gare ka zaka zo masallaci zaka yi karatu za a yi sallah da kai za a yi kaza da kai za a yi addini da kai a halin talauci yana yiwa idan kai kudi zaka yi banna sai Allah ya tausaya maka sai ya hana ka kudi ajje ka inda kake kana mutuwa kuma sai ka shiga aljanna walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard Allah ya ce da ubangijinka ya yalwata arziki a ban kasa da banna ta kai banna wai yanzu ma a cikin halin wadda ake duk da faɗar Allah da yake cewa laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biy'un wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kathira masallaci nawa ake rushe yau duk da kariya ta Allah banna nawa ake yi yanzu ka duba ka ga misali yanzu lokacin da muke ciki lokaci ne na auren raki da bukunkuna da wane ne duk inda ka yadda ido zaka ga kidi ne da waka da mata da yara ana ta ihuce-ihuce ana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a hili ido yana ga ido ƙarara titi biyu za ka iske kaga titin nan ga inda ake biki nan ana yi nan ana kiɗi can ana yi can ana kiɗi can ana yi can ana kiɗi duk wanda yake yawata garin da yana ga haka barantana yau irinsu asabar irinsu lahadi to Allah kiyaye manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga wannan duk da halin da ake ciki ana cikin buguwa ne ma ana cikin buguwa ne la'alla gidan da ake wannan shiriritar ko bahun shinkafa dan kilo 50 ba iya ajiya a cikin gidan amma kuma ana shirye a saba ma Allah subhanahu wataala bai kai komai ba abiya mata abiya yara abiya shidannu wanda ba san me ake a cikin rayuwa ba kuna rushe kanku kuna tozartar da kanku kuna munana alaƙa tsakaninku da Allah auren da za a sai ga ya kasa zaunuwa ya kasa albarka kuma shi ne abin da ke faruwa an yi aure an yi ta rikici daga an yi aure a fara hayaniya to lokacin da kuka zo ɗora tubali na fari da za ku ɗora da ake ɗorawa la'alla daga nan kuka fara sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala la kiyaye to wadata yana sa ɗan adam ya fandare can da Allah ya bayani wani wanda ya matsa manzo Allah yake ce an ra'a mustagna saboda yana ga cewa ya wadata to gaggauta aikata ayyuka na alheri kuna jiran sai wani wadata wanda zai sa ku dagawa ya zo ne aw maradan mufsida ko kuma kuna jiran rishin lahiyar da zai zo lalata gangan jikin ku ne kana ji kana gani kana ji ka saurari karatu kana gani ka kalli alqur'ani ka karanta ka kalli hadisi ka kalli hadisi ka karanta kafarka tana tahiya ka tahi wajen alheri hankalinka yana nan tare da kai ka yi ƙoƙarin tunani a karanta hadisi tuntuntuni da abin da ke cikinsu don kama Allah subhanahu wa ta'ala godiya wannan shine al'ahwani waɗannan ni'imomin da Allah ya maka ba sauraron kiɗi ba kallace-kallace na banza tunani na banza tahiya wajajen banza waɗannan ni'imomin da kake gani da Allah a gare ka babu wata ni'ima da Allah zai maka face Allah sai ya tsira ka tambaye ka jin da na baka mi ka saurara ganna na baka mi ka kalla kunnan da na baka mi ka ji idanu da na baka mi ka kalla baki da na baka mi ka taba kafarka ina ta tayi hannunka mi ya taba zuciyarka tunanin mi tai lokutan ka mi kai a cikin su duk ɗan adam wa mai hankali idan da zai tsaya ma kanshi adalci ya lissahi wallahi bakka da wani lokaci na wasa babu wani lokaci na wasa saboda ba aika dan wasa ba a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tsammani Allah ya ce wai mun halicce ku ne haka dan wani gidan wasa kawai Allah yayi sama yayi ƙasa da duwatsun nan da ruwa da yake cikinta da kaza da yake cikinta ni'imomi masu tarin yawa kawai ya zama to waɗannan abubuwan duka an yi su ba wata manufa haka ne kawai banza Allah ya yi waɗannan abubuwan saboda ya sakhara su a gare mu ya horar da su a gare mu don mu ji daɗin bauta musu to wallahi duk wanda bai yi amfani da ni'imar da Allah ya mushi ba wajen bauta wa Allah wallahi zai tsaye bayani babu wani lokacin wasa ko kuma wani lokacin shasharatun da za a gani mafi yawa shi yake ɗaukar hankalin mu a cikin rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw haraman mufnidan ko kuma kuna jiran haraman tsufa wanda wannan tsuhon kuma mufnidan ay ma yuqi'u sahibihi fi kalamil al-khiraf wal hazayan kuna jira wani tsuhon ne da sai kun shirfce kun zamanto kuna shasharatu ku sani kuke hodi ba irin wannan tsuhon kake jira tukunka ko muka shirya to tun yanzu ya kamata wajibi ne a gare ka tun kana jin jini a jika kana jin jikinka yana amsawa a lokacin zaka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wataala kuma sannan man shaba ala shay'in shabba alayhi duk mutumin da ya taso da wani abu akan shi zai tsufa da izinin Allah a rika cewa wani tsohon banza ne tsohon wane ne tsohon najadu da kaza da kaza in ka duba tarihin safahatu hayatihi ta takardun rayuwar shi a baya sai ga abun ba dama kuma a yanzu akan ya tsohon ma yana jijji da kai yana nuna cewa ai su suka yi sarmantaka ta kirki ku yanzu har samari ne saurayi kana wani zuwa masallaci ana wani karatu da kai saurayi kana kaza har yanzu yana ji zuciyar shi har yanzu bata mutu ba shi yasa shedanci da son duniya baya tsuha a cikin zuciyar adam kamar shi kaidi da bin Allah in baka kayyade shi ba to tabbas zaka tabe zaka yi asara manzala ke ce au mautan ko kuma kuna jiran mutuwa ne mushhizan wanda mutuwa shiryayya tanadadda wanda kuma an yi tanadinta a kan kowa awi dajjal ko ba za ku shirya ba ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dujjal ya zo fa sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin wanda bai zo ba wanda ake jira babu kaman dujjal babu kaman dujjal duk manzala yake cewa yana daga cikin alamun tashin kiyama a karanta ya zama to ba a cika hirar dujjal ba kuma haka ake yanzu ko bayanai da za ka ji malamai suna ba a cika yin hirar dujal ba shi kuma tashin hankalin da yake cikin al'amarin dujal mazala salatu da yake cewa babu wani manzo da Allah ya turo illa hazzara ummatahu dajjal sai ya ja kunnan al'ummar shi ku yi hankali da zawon dujal zai zo ya ce ma sama ta yi ruwa ta yi ruwa kuma a cikin lokacin da zai zo lokacin fari a lokacin da an samu karancin ruwa baya sabkowa daga sama babu ciyawa dabbobi suna mutuwa mutane suna mutuwa saboda yunwa sama ta ƙi ruwa ƙasa ta ƙi fito da tsirranta a cikin wannan yanayin zai zo ya ce ma sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce ma ƙasa ta fito da tsirranta ba ya yi kwana ɗaya ko biyu ba kai tsaye za ta fito ku je da shi makwantai ka nuna mashi kabarin wani ya kama sunan shi kuma ya fito daga cikin kabarin wani duka ibtila'at ne jarrabawa ce liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib saboda Allah ya bayyana wanda yake kazamtacce mai kazamtaccen imani da wanda yake da imani tacaccen imani to Allah kiyaye wannan lokacin Allah kada nuna mana shi saboda fitinan da take cikin lokacin dujal wallahu a'lamu bi kasaratiha shi yasa a duk sallar da zaka sai ka roki Allah ya kare ka daga fitinar dujal wai kuma magana da ake da imani wallahi duk wani imani da kake ganin rabono rabono imani ba abin da zai hana mutum ya fi dukiya sai imani na kirki da yake ɗauke da karatu na kirki karatu na aƙida karatun sanin Allah sanin girman Allah sanin dokokin Allah sanin ya ake ɗayanta Allah a cikin ibada wannan karatun da addu'a shi kaɗai ne abin da zai tsiratar da mutum to amma a yau ka duba ka ga yadda halin da ake ciki yau idan aka samu wani wanda zai yi tsubbu wani wanda zai yi bokanci wanda kuma an san shiga gonar Allah subhanahu wata'ala ne kai tsaye da'awa ne na sanin abin da za a yi gobe ko jibi ko gata wanda Allah kaɗai ya bar ma kai shi wannan sanin wani sai ya zo ya ce ya sani da'awar sanin ilimin gaibi wanda shi ne hatsarin da ake fama da shi sihirce-sihirce su ne hatsarin da ake fama da su to amma yau ana ga ayi wannan magana ma kamar ana mai da hannu agogo baya ne ko kuma ana so a raba kan al'umma ba abin da zai haɗa kan mutane in ba tauhidi ba ɗayanta Allah a ɗauko abin da yake haƙƙin Allah ne a tabbatar da shi akan haƙƙin Allah abin da yake haƙƙin manzala ne a tabbatar da shi akan haƙƙin manzala sallallahu alaihi wasallama kar ka ɗauko haƙƙin Allah ka gwamaya da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko kuma ka ɗauki wani ka ba shi haƙƙin Allah mai girma da buwaya wannan wata ce babban gwagwarmaya wannan magana ta cewa la ilaha illallah karatu ne mai zaman kanshi kuma za ka fahimci hatsarin da ake ciki a lokacin da ka duba duwan yau aka ce maka misali wani ya zo yana sihiri a ce ai wane yankan wuka ne wane kaza ne wane kaza ne ba kai tsaye za ka ga mutane sun fige zuwa gare shi kuma suna gama watakila wai bauta da suke ga Allah subhanahu wata'ala nan shekarun baya wajen magani aka ce wani malami ya mutu yana kiran rana tana zarwa mutane suka rika cika mota ana bulaguro ana zuwa gare shi in ya ga gurgoce mai tashi kawai ce tashi zai makaho an ya shahidi da shi wannan to dujal an ya zo waɗannan abubuwan duka yi zai wanda ya je wajen irin wannan abin da an tabbatar da ba magani bane zai maka misali a ilmance abin da an san bai ci karo da addini ba a wai kawai wata wani matsayi ne gare shi na musamman wanda yake irin waɗannan ayyukan na siddabaru mutane suka yi imani da shi ina ga dujal an yazo sihirin wani iri ne ba a yi a yau ɗan adam yana shirye in nawa zai bada in mi zai zama ya je ya ma wani sihiri wanda wannan sihirin barin addini ne amma kuma ana shiri ana yi shi watakila hadda sunan malamta to dujal an yi zoya lakiyar da haka dujal shi ne mafi sharrin abinda wanda bai zo ba ga'ibun amma yuntazar ana na ana zaman jiran shi awis sa'a ko kuma kiyama da adam yake jira ba za ka gyara ba sai kiyama ta zo fasa'atu ka sani cewa ita kiyama fa adha ita ce musiba mafi girma wa amar sannan kuma mai daci musiba mai girma kuma sannan mai daci idan ka ce allal addahiya ko addawahi ya zama jam'in shi shine almusiba ita ce musiba sannan amar daga marara ne marara kuma shine abin da abin da yake da daci kenan duk abin da ke da daci to ita abin da ya shahi lahira shine abin da musiba mafi girma sannan kuma mafi daci mala cewa akhraj al-hakim fi al-mustadrak wal bayhaqi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazalla ke cewa li rajulin mazalla ke fada wa wani mutum wa huwa ya'izuhu yana mashi gargadi yace iqtanim khamsan qabla khamsin kamuru da abubuwa guda biyar kahin wasu biyar ƙin a kan bacinsu su zo mazala ke ce mashi shababaka ka moru da ƙuruciyar da kake da sarmantaka da kake ciki kabla haramika kahin tsohon ka zo duk wani tsoho da kake ga a yau in zai tashi yana wash wayo Allah ko haida sanda ko sai an kama shi da tashi wallahi yadda kake jin ƙarhin nan la'alla lokacin da ya rayu ya hika jin ƙarhi amma yau da gobin rayuwa ta mai da shi halin da yake sama kai ma kuma nan za ka dai daga kamoru da ƙuruciyar da kake da tun kahin wannan tsohon ya zo maka wa sihhataka ka moru da lahiyan da kake da qabla saqamika kahin rishin lahiya ya zo maka wa ghinaka ka moru da wadatan da Allah ya baka qabla faqarika kahin talaucin ka yazo wa faragaka ka moru da daman da Allah ya baka da lokaci da kake da a yanzu qabla shughlik kahin wani abin da zai shagaltar da kai yazo wa hayataka qabla mautika ka amfana da mutuwarka tun afwan rayuwarka tun kahin mutuwa ta zo maka to waɗannan abubuwan guda biyar dan adam ya rika ma kashi lissahi akan su dama ce Allah ya sa ka samu ni'ima ce da daraja Allah ya a gare ka ka moru da waɗannan damamakin da Allah ya maka tun kahin sabanin su ya zo maka wannan kuma hadisi ne ingantacce malai ce ya ajaban ya ya abun mamaki ga dan adam anisa bid dunya ya samu nutsuwa ya samu ɗebe kewa da duniya yake cewa ya samu ɗebe kewa da duniyar da mufariquha alhali shi bane ta zai wa aminan nara ya amuntu da shiga gidan wuta wariduha wanda in bai yi hankali ba wutar zai je ya shiga amma yana ga yanzu ai ba kuma bane ba zai gyara zuwa gaba wa kaifa yaghfalu mala yace wai ya za a yi rafkana man la yughfal anhu wanda kai ba a rafkana a gare ka ba kai ne baka lissawa su mala'ikun da Allah ya dora akan ka da lokacin da Allah maka yana nan yana tahiya lissahi yana tahiya akan ka amma kai kana a rafkane mala yace kaifa yafrahu bid dunya ya za a yi farin ciki da duniya mutumin da man yawmuhu yahdimu shahrahu mutumin da duk kwana ɗaya da kai yana cinye watanka wa shaharuhu watanka kuma ya hadumu sanatahu yana rushe shekarunka wa sanatuhu shekarunka kuma ta hadimu umrahu tana rushe maka iya kwanakin da Allah baka a duniya aka ce yau shekara ɗaya ta cika to wani lissafin ta riga ya ƙare shekara ta gaba ko ka ga ƙarshenta ko ba za ka ƙarshenta ba ko a farkonta ko a tsakiyanta ko ƙarshenta yadda Allah ya ƙadarta maka haka abin da tabbata to wajibi ne ga dan adam mai hankali ya tsaya ma kanshi raskwana ka tsaya kama kanka lissahin cewa me nake aikatawa na daidai in ƙara ƙaimi me nake aikata na ba daidai ba in yi kokari wajibi a gare ni in tuba in koma zuwa ga Allah subhanahu wataala malice kaifa yalhu ya zaka shiga cikin wargi da wasanni man yaquduhu umruhu ila ila ajalihi wannan shekarun ka suke tuka ka tuka kan da suke kuma suna janka zuwa ga ajalinka in sai sun kai nan ƙarshe nan za su dire tare da kai wa hayatuhu ila mauti rayuwarka tana janka zuwa ga mutuwanka ne ko ba abin da zai hana haka in ya faru al mubadaratul mubadara mala yace rigai rigai gaugawa dai gare ka dan adam ka gaggauta aikata aikin da zai tabbatar maka da samun moruwa da irin waɗannan lokutan da kake cike kake rayuwa a gare su وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في موعظته alhassan basir yake cewa a cikin wani wa'azi da ya yi almubadaratul mubadara ku yi gaugawa ku yi rigai-rigai kar ku yi wasa kar a barka a baya fa inna ma hiyal anfasu ka sani cewa hullun washi ne kawai law husibat inda law hubisat law hubisan qata'at in aka rike ta shike na riga yayin yanzu lunwashin da kake daga an rike an rike shike da magana ta kare in qata'at ankum zai yanki a gare ka a'malakum ayyukan da kake aikatawa ya yanki allati tuqarribuna biha ila Allah azza wa jal wanda wannan ayyukan su suke kusantar da ku ko ake kusantar da ku zuwa ga Allah a dalilin aikin da ka aikata to raka lumwashin da kake ka amfana da shi tun kafin ya yanke rahimallahu ra'an nazara li nafsihi Allah kayi rahama kayi jin kai ga mutumin da nazara li nafsihi yama kai shi lissahi da rasfana ka dubi kanka a yanayin da kake ka aikata aikin da zai zama to maka a matsayin tsira wa baka ala zunubihi kai kuka game da zunuban da kake aikatawa summa qara'a hadhihi al-aya sanna al-hasan al-basri karanta wannan ayar innama kufasani cewa na'uddu lahum muna iligawa diyan adam adda iligawa muna musu lissahi lissahi duk abin da kake aikata da kai kawon da kake ana lissafa maka shi idan ya karanta wannan da ya yi da wannan bayanin sun ma ya buki sai ya fara kuka shi alhassan albasari waya kulu yana cewa kuma akhirul adadi ƙarshen wannan lissahi da za a maka ya ce kurudu nafsika shi ne hutar ranka ranka tana fita lissahi ya ƙare akhirul adad ƙarshen lissahin da za a maka firaqu ahlika za ka rabu da iyalanka akhirul adadi ƙarshen lissahin da za a maka dukulaka fi qabrika shigar da kai da za a yi a cikin kabarinka wannan sune lissahi na gaskiya tabbatattun abin da za su faru مالك عن محمد بن علي الباقر في قوله تعالى إنما نعد لهم عدا قال النفس يتيران آدم أنا إلغا إلغاوا حكم النفس نوفاشن دان آدم أنا إلغا مشي wannan numfashin nashi ilgawa duk jan da za ka yi kamar yi alisahe ke dama akwai jan da in kai ba zai komo ba alisahe ke kai ne kace ga kana tana kana kana ja kana maidowa kana ja kana maidowa ka je hilin balo ka je hilin wane ne dukkan wani aiki na banza zaka iya amfani da wannan numfashin naka ka je ka aikata shi saboda baka san baka da takeici ka ima kanka nasiha ka ima kanka wa'azi ka ima kanka istidrakin abubuwan da kace aikata na ba daidai ba malaci wa kana hassan bin ali bin abi sinan yaqulu badir badirin fitsa a amaluka ka gaggauta aikata aiki managarci saboda aikin nan naka kafin ya yanki ka gaggauta in kitsa a amaluka yankewan aikinka kenan ka gaggauta aikata aikin alheri kafin aikin ya yanke fa innal mauta saboda ita mutuwa idza ja'an qata'a al-burhan daga mutuwa ta zo duk wata hujja da wata dama da dan adam yake da ta riga ta yanki وقال المنذر أبو يحيى سمعت مالك ابن الدينار مالك ابن دينار يقول لنفسه ناجي مالك ابن دينار يناتي وكنش ويحكي كيتونكي بادري ki gaggauta aikata alheri qabla an ya'tiyaki al'amru kahin al'amarin yazo miki shine mutuwa wai haki kai tonki raita badiri ki gaggauta aikata aikin alheri qabla an ya'tiyaki al'amru kahin al'amarin mutuwa yazo sai da ya maimaita wannan kalmar su uku ya ce wai haki badiri kabla an ya atiye kil'amur wannan abin da aka ji malik ibn dinar yana faɗi wa ran shi shi da kan shi ne ke faɗi ma kan shi da kan shi shi abul munzir al munzir abu yahya yake cewa na ji shi yana faɗin waɗannan kalmomi sami'tuhu yaqulu zalika 60 marra na ji shi sai da ya maimaita haka so 60 wanda irin wannan kalmomin kai da kanka kai amfani da su ka rika faɗi ma kanka da kanka wallahi kana mai kana faɗi kana maimaita kana ƙara samun nutsuwa kana faɗi kana maimaita kana ƙara samun kusanci ga Allah subhanahu wataala zaka ji zuciyarka tana ƙara tafshi tana ƙara laushi ka jarraba ka gani ya ke zuciyata ki gaggauta aikata aikin alheri tun kafin mutuwa ya zo miki ka samu wuri nitsatse ka daga hannunka ka ambata wa wannan zuciyarka wannan al'amari sannan kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin duk abin da ka kaddamar na ayyukan da ba su da kyawu ka roki Allah ya taimaka maka ya baka ikon jajircewa akan bauta Allah subhanahu wataala malaci wa sadaqa abu muhammad habib al-ajami haisu qala abu muhammad habib al-ajami yayi gaskiya a cikin fadar da yake cewa yake cewa la taqudu furraqan kar ku zauna haka ba kwa komi fa innal mauta yadlubukum ita mutuwa neman ku take ku je ku yi wani aikin da kuma zai sa in mutuwar ta zo za ku samu hutun zuciya qala umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz yake cewa li hazim li abi hazim yake cewa abu hazim ausini kamun wasiya fa qala lahu abu hazim abu hazim sai yake cewa umar ibn abdul aziz shi da amirul mu'minin a lokacin yake cewa ittaje wasiyar da zan maka kwanta ka kwanta sun maj'alil maut inda ra'asika ka kadar da cewa ga kanan ka mutu sun manzur sannan kai dubi ila ma tuhibbu an yakuna fika sa'a me kake so yanzu yanzu ka kwanta sai ka rika tunanin cewa na mutu me kake so ya same ka rahama Allah ko azaba Allah shine ce summa sannan unzur ka yi dubi zuwa ga ma tuhibbu abin da kake so an ya kuna fika fika sa'a me kake so ya tabbata a kanka a wannan lokacin da ka mutu wannan abu ne wanda bai bukatan amsa yana so ya samu rahama Allah ya ce to don haka fahud bihil ana yanzu tun da kana raye ka ɗoki aikata ayyuka managarta don ka samu wucin hutu sannan kuma a lokacin da ka kwantar nan wa ma takrahu an yakuna fika tilka sa'a abinda kake kyamata kar ya same ka a lokacin da ka mutu yace fad'ahu al'an ka bar shi a yanzu tunda kana raye ka bar shi a raye tunda kana ka bar shi tun a yanzu tunda kana raye yace fala'alla tilka sa'ata qariba yana yi wa lokacin da zaka zo ka kwanta ga kana a kwance a matsayin ka mutu yana yi wa in ka tashi ɗan mutuntaka za ka ka komo ka yi wannan kwanciyar yana yi wa ‘yan kwanaki ne yana yi wa ‘yan watanni ne yana yi wa shekaru ne ‘yan kaɗan waɗannan duka gargaɗi ne da jan hankali da nasiha irin da za ka samu magabata suna yi a junansu yake cewa la tarji fi'l alkhairi ila gadi kar ka jinkirta aikata aikin alheri zuwa gobe la'alla gadan ya'ti wa anta faqidu yana yawa goben yanzu kai ko bakan sai gobe zan yi sai akai gobe kai ko bakan yanzu lokacin da muke ciki a yanzu akwai mutanen da sun mutu wanda da yawa sun yi tsammanin za su kawo wannan lokacin mu da muke muke rayan ba wata dubara bace daga gare mu ni'ima ce ta Allah akan mu mu yi amfani da wannan ni'imar da baiwar da Allah ya akan mu a cikin wannan lokutan da Allah ya bamu وكان أبو معاوية الأسود يقول لنفسه إن كنت يا أبا معاوية كي هو يا كي أبو معاوية شين يكي هو إما كيش دا كيش تريد لنفسك الجزيلة إذا كان سون غوابا ساكمكو إن كان سون ساميكا ترى إذا كان سون ساميكا فلا تنامن الليلة كركا تببرتي أتكين دري yake cewa fala tanamanna laila al-layl yake cewa wala wala wala taqlil haka ne fala tanamanna laila yake cewa wala taqlil qaddim salih al-a'mal taqlil tuqallil nam afwan taqil tayyib ma'anan ya wato yake cewa fala tanamanna layl idan kana so ka samu rabo a wajen Allah subhanahu wataala to barci na dare kare zama to a cikin abin da kai kawai daga dare ya za a kwanta kai tabarci har sahi ko kuma ya zama to a ihu za ku kwana kuna yi ana dab da za a yi sallah sai ku kwanta a lokacin da ya kamata ka tashi a ce a lokacin ka farka shi kuma a lokacin zai kwanta kuma an ya kwanta la'alla sai karhe goma karhe takwas karhe tara zai tashi sallah asubahi fala tana mannan laila wala taqil kar ya zaman to tsarin ka kawai kai barci da daddare barci da rana taqil da kailula ne kailula shine barcin rana ka kwanta da rana sai kai awa biyu zuwa uku kana barci barci ka zo yi duniya kailula ya zo za ka iya yin shi a jinance amma wasu ɗan mututuka ne ɗan kaɗan wani minti talatin in ya yawa zama to awa ɗaya amma gwanda ka yi ta rusa barci wanda bai daga cikin ɗabi'ar gaskiya mutumin da yake tuna cewa lahira tana jirin shi ya ce ƙaddim salih al'amal ka gabatar da ayyuka managarta wada an ka kasarata al'ashigal ka bar yawan shugul na duniya wani abin da ka lura cewa wani abin zai raba ka da Allah kawai bar shi ko da ba haram bane yin shi abin da ka lura zai sa ka yi nisa ga Allah kawai bar shi ya ce badir summa badir ka gaggauta aikata ayyuka managarta ka gaggauta ayyuka managarta qabla nuzuli qabla nuzuli ma tuhadir kahin zawwar abinda kake kake kake kake tsoro ya zo maka shine mutuwa wala tahtamma bi arzaqin kar ka himmantu da arzikin man tukhallif wanda zaka bari a bayanka ka shagaltu bakka ruku'in kirki bakka sujudan kirki kai tara duniya kake saboda yake ka su sha wahala kar ka kar ka shagaltu da arzikin waɗanda zaka bari a baya fa yake cewa falasta arzaqahum tukallaf ba wanda ya dora maka arzikin su arzikin su yana wajen Allah ba su tarbiya Allah shirye da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله